Shau ya ce ina nuna ma aibo ba wanda suke busar da zuciya namba wan kenan na ɗaya shine son shugabanci in ka sama zuciyar ka son shugabanci to wannan son shugabanci yana busar mutum da zuciya son shugabanci wannan shine mafi tsananin aibi babu tsananin aibin da ya wuce mutum yaji yana son shugabanci ya zama shi shugaba yana so ya zama shi shugaba ya zama kullun zuciyar shi abinda yake bukata son shugabanci to yana busar da zuciya inji shehu na'am mazhun kakaci abinda ake ce ma kakaci wato ka zama kamar dan daba a gari yawo ihu yawon ihu yawon duk inda za a je za a tada hankalin unguwa za a same ka a ciki mazahu kenan da sun zo wajen kawai za a ga abin da wuri ya mutse akwai irin waɗannan matasan ko to shi ake ce ma mazahu kakaci a samu tun kullum cikin kakaci yake da giba giba ma yana busar da zuciya abinda ake ce ma giba wato yi da wani za za ga mutane kuna cewa yanzu ba mata kadai ke yin ke yin giba ba ke gulma ba idan da ga mutum biyu uku hudu biyar zaune a can ba to sai kaga ana zagin wani eh sai an zo ana gulma shi yasa zaman can ba bai da kyau eh kar ka zauna falon gidanka da matanka kuna hira ko kuna karatu ko kuna wani abu yafi zama can ba eh in ataya ya kai ka can to a so atayan a dawa ma gida ba ai yafi zama can ba ko to giba din nan bai da kyau yana busar da zuciya da mummunan wato ainihin mazauni an gane wato majalisa mummunan majalisa ko kuma shi abokin zama mummunan abokin zama da mai a sharri kullu sharri fi suhuba wal khairu kullu al khairi fi suhuba sharri duka ya tabbata wajen abutaka haka nan alhairi duka ya tabbata wajen abutaka in kai aboki da mutumin kirki zaka zama mutumin kirki in kai aboki da mutumin banza zaka zama mutumin banza Allah kiyaye alfasha eh wato yawan zancen banza shine alfasha kullum bakinka ba zai maganan alhairi ba sai dai zancen banza alfasha kenan annamimanci ka ji magana an yi magana wani a wani wuri ka daukai ka dauki maganan ka kai mashi a can wani wuri ce ka ji abinda wani kawai ce ma ai ya ce ma kaza ce wallahi wannan makiyinka ne ba ya son ka to wanda ya zo da irin wannan wanda ya zo da magana kai ma ba mai son ka bane domin Allah ma ya ba shi suna shi yana da suna wajen Allah sunan shi fashiku domin Allah ce ya yi rizina manu in ja akun fashiku bi na ba'in fata bayyanu an tusibu kauman bi jahalatin fatusibihu ala ma fa'altum nadimina wa alam wa nafikum rasulullah yace ya ku masu imani idan fasiki ya zo muku kaga sunan shi fasiki duk wanda ya irin wannan abin sunan shi fasiki ka dauki magana wannan ka kai wajen wannan ai wallahi wani din nan ai ina ji wallahi da kunne na yana zagin ka wallahi ya ce ma kaza ya ce ma kaza ya ce ma kaza to shi da ya zo wajen ka karka dauka musu in ka ne sunan shi ma fasiki inji Allah eh sunan shi fasiki kaga bai da wani jara wajen ka kai to sunan shi fasiki saboda haka sai kai mai irin yadda wani mutum yake yi zai ce to zauna sai a ji a kira wancan ka maimaita maganar da ka faɗi zai yiwu a to haka ake masu aiki haka ake masu tunda da wuya tunda duk da za an yi wannan dan shamiya ne in ka lura da shi wato ya zo ƙila maula yana neman kuɗi dan samu kuɗi zai ya ce alhaji wallahi ana zagin ka jiya na ji kaza an yi ana to sai kai alhaji ka sashi a mota ku tafi inda aka zage shi din ko kuma a'a in akwai waya yanzu tunda lokaci ne na waya sai ka buga ma wancan waya dole ina son ganin ka sai yanzu yanzu muna lafiya da ya gaji dala wani da yake magana dala mai ta magana kada ka faɗi da ko alkyabba ya sa sai ya zuha kuma gobe bai kara haka ake masa yi haka ake masa yi amma ya zo ya ce an zage ka an baka za ya ji daɗi ka kawo kuɗi ka bashi ya ci to har da nama gidanka ya ji yana da gobe da ƙara dawa kuma gobe in an zage ka ta gaban ne gobe zai ce ta yin ba aka zage ka eh to amma kai mai haka bai ƙara dawa to sunan shi fasiki in ji Allah yana so ta da wuta ne Allah kiyaye na na to da mummunan nafsu nafsu an gane ba mai yarda da ita wala yarda bi ne ne eh mara ne hul mufli suna ita nafsu ba yarda da ita saboda wa ma ne ne wa ma wa ma wa ma ubarru nafsi inji inji annabi yusuf inna nafsa la amaratun bisu eh nafsu ba yarda da ita eh duk yadda za a yi inda za ta ce kai kaza za ga ba alheri bane wa mala hairu illa fillati hiya tasna'u alhairi bai zama face abinda nafsu take ki duk abinda kaga nafsu tana kin shi alheri ne amma duk abinda take so a yi ta damu kai ka dama ta shi ai ga wallahi akwai sharri akwai sharri ci ya kawai kama wani zai zage ka kyale da Allah ka tashi ka je ka kai ma je karama da zaka to wannan sharri ne amma ita bata taba cewa tashi an kira sallah ka je kai sallah mu in ma kana nema ka miƙe ta dan ruwa loje ka dan ƙara huta mu haka take nan su ke na na haka nan son zuciya fa la tattabi kar ka bi son zuciyarka ita zuciya saba mata ake wa halitin nafsa wa shaydana wa asihima takidi ko ka saba mai wato ainihin nafsu ka saba mai shedan yace wa'asi ma saba masu wa in huma ma halakan nusu idan sun tsabbanta ma nasiha fa tuhimi ka tumci nasiha nan ba kyau game wala tudi minhuma hasaman wala hakaman fa anta taribu kaidal hasmi wal hakami ka gane ko karkabi mai hukunci ko mai husuma mai husuma ita ci ne shedan mai hukunci ita ce nafsu fa anta tarifu kaidal hasmi domin ka san makircin mai husuma shi ya kori ubanka daga aljanna shine shedan inna shaydana lakum adu fattakizuhu aduwa makiyinku ne Allah ce ku rike shi makiyi domin shi ya kori kakanku daga aljanna to wannan wannan adawa ma ta isa ana cikin ni'ima ya koro shi ya fito kuma dalili ke muka da wannan cikin wannan to ai wannan ya isa ku ɗauki iblis ku ɗauki shi ya zama ƙiyi gare ku in ji Allah sannan nafsu ita kuma ita ce mai hukunci yi kaza bar kaza yi kaza bar kaza to kar ka bi su kaza hawan nafsu fa la tattabi yasa bayan Allah na kirki suka suka suka suka suka kace ta suka yanke ta ba su da ita sun turmusa ta shi yasa suke da su nafsu din su nafsul kamila nafsul kamila kasan nafsu hawa shida ne akwai nafsul ammara akwai nafsul lawama akwai nafsul mudma'inna akwai nafsul raliya akwai mardiya akwai kamila to su bayan Allah na kirki sun riga sun kashe nafsu din nasu wata rana shi dan fodiyo ana ba mu hikaya radiyallahu ta'ala ta gamba da Allah bi rahmatihi wai sai dai yana son shan hura zuciya shi ne ta gaya mai haka ai mutubu ka sha hura yau kawai ka ji daɗi mai sanyi a dama ta sa nono kawai kar a sa ruwa a kawo zuma a sa eh take gaya mutubu haka shi kenan ni ya gama wannan gaɗin nan ya ce a je a samu a zo da hura mai kyau ka kawo hura a zo da nono mai kyau ka zo da nono a kawo zuma aka ce a da dama aka dama kenan aka kawo ƙwaryen hura gaban shehu sai ce oh nafsu ce duka umarnin nan baki ɗaya ba na Allah ko da ya ce ta ce a samu hura da hura da an samu a samu nono shi ma an samu duk an yi makiya da kike so eh a samu zuma an samu a dama ya da to yanzu abu da ya rage ko a sha ko ya ce to baki isa ba wallahi ban sha ya ce ya haka cikin jama'a ce akwai mai sha wata ta ce shi aka ba wani sai wani ya eh ta duk abinda take so da an yi ko abinda ya rage a sha ya to baki sa ba a sha tunda ba umarnin Allah ko daya a ciki ko daya ba eh ko daya ba umarnin Allah to haka ake manan su amma fa alfarka mun in salital iyadi eh kawai da ta ce yi kaza ce sai mun dawo an wuce kai baka taba mata gardama ba to za a yi aika aika wallahi sai an yi aika aika da ta ce yi kaza sai ka ce an gama sai mun dawo kawai ana ja da ita ne ka ja ta ja ka ja ta ja haka ake yi ka daddage karka ya ja na sannan duniya ka guje ta game manzan Allah ya ce izahat fi duniya yuhibbukallah wa zahat fi ma aidin nasi yuhibbukan nasu ka guji duniya sai Allah ya soka babu yadda za a yi kana son duniya bala'in son duniya kuma Allah ya soka ba su haduwa lidani ya fitarika ne ayyata faruki eh dole ne ka fifita wato Allah akan duniya amma ka ce komai na ka duniya kawai to Allah zai baka gaf gafin nisa ka duba waliyi ba waliyi fa ya bayyana da karama shi fa a wajen tsarin waliyan kamar yayi haila ne ka san ko mutum tana haila aka ce ta aje sallah Allah ya bata notice ko to wallahi in kun wali ya bayyana da karama wai don a ga girman sa da matsayin sa a duniya to Allah zai bashi notice Allah ya bashi gaf shi yasa shehu yake cewa yake cewa mu fakashfiya lil asma'i wa zikr lam ahil hayati idza ba'al rijali yahilu yace kashafin da muka samu cikin zikirin Allah da sunayen Allah ba mu haila yayin da sashen mazaje masu tafiya wajen Allah suke haila to da haila ta zo an samu notice in mace ta fara jini an ce kada ta yi sallah kar ta shiga masallaci kar ta dauki littafin Allah an ba ta notice to haka waliyi in yi bayyana da karama to Allah baya hada zuciya tana son duniya kuma tana son Allah su hadu a shi yasa manzo Allah ya ce ka guji duniya sai Allah ya soka wasabi ma aidin nasi ka guji abin da ke hannun mutane irin bukan nasu su ko mutane sai su soka amma kullum ka je bani bani bani bani a yau ka je ka ce matarka ta haihu gobe ka zo ba abin da za a karya jibi za ka tafiya za ta za ka to ai ko shi tun da ba Allah ba ne zai gaji da kai ko ta amalan don Allah ka yi haƙuri haba abin ya yi yawa haka nan zai faɗi ma haka zai faɗi zai ce ya yawa ya yawa shi ba Allah ba ne bai yawa wallahu ya bugalu in tarakata su'alahu wa bani ya adama hina yus'al yughlabu Allah fushi yake baka roƙon shi amma dan adam kana roƙon shi zai fushi dokan da kake roƙon dan adam kullun roƙo roƙo roƙo zai fushi da kai bai san ka amma Allah kuma baka roƙon shi kuma shi kuma Allah sai fushi da kai shi kuma bai san ka قل ما يعبأ بكم ربي ربي لولا دعاؤكم لولا دعاؤكم بعد ما دعاء الله zai damu da ku ne sau da haka Allah yana son mai addu'a ka nace ka nace ka dame shi ka dame shi to haka Allah yake so amma dan adamin ka nace za ku bata da shi na la tasdib wala mira na na ka zama shimfida gidanka hilsa kenan ka san ka duba irin kafet din na gida ana wato kaman kaman kafet ko kuma tiles ko kuma mene ake ce mata leda da ake shirme da kasa kana yawo da ita ai duk ɗakin da kaje ta tana nan ko to kai ma ka zama irin haka a gidanka ka zama shimfiɗan gidanka wai ma'ana ba hita kowane lokaci kana gida gida gida hissa baitin kenan wata zai ka nisanci duk talikai duk mutane ka nisance su kar ka ji daɗin zantuttuka wai a zo a taru a can ba ana maganganu ko na siyasa ko maganganun mutane ko gardandami ko wannan kar ka ji daɗin wannan maganan wala mira ko jayayya eh wannan mai lema ne wannan mai tsintsiya ne eh ana ta da juna mai tsintsiya na cewa sai shi mai lema na cewa to kar ka ji daɗin wannan maganganun duk shirme ne eh ba Allah a ciki yayi ba kayan Allah bane kayan duniya ne to sai ya ce kar ka ji daɗin waɗannan zantuttukan wala mira ko jayayya sannan cewa ce wa galla karfan ka rinsa idanka an uyubin daga barin ganin idanun mutane wato ganin aibin mutane karkar ga ganin tsinacin mutane kana wai wane kaza ai wane ba mutumin kirki ba ai wane ba ai wane ai to kai na kirki ne wannan maganar da kake kai na Allah ne wani ba na Allah ai wani mutumin banza ne ai wani kai wannan ai dai iska ne kai wani ba to kai na Allah ne to saboda haka ba a son fadin aibubbukan mutane eh raukana daga mutane bi kullu basin daga dukkan laifi kar ka ga kowa na da laifi ka rike ganin laifin kanka kar ka ga wani dan iska ne ka ga kai ne dan iskan kawai duk da suka zauna lafiya ka ga kai ne dan iska ba wani ba amma kana da wancan lais ga wancan mutumin banza ne wannan wannan makare to kai me kai ka danganta abin akan ka sai ka zauna lafiya na'am to ka rika sadaka kuma da dukiya saboda Allah kuma ka rika ziyaran kaburburan musulmi ba tare da tukuwa ba wannan kabarin na shine ziyaran kabari zai tunatar da kai lahira ka rika zuwa kaburbura kana yin addu'a ga waɗanda suka gabatu kana zuwa ziyara kana koda a mota ne kana zagaye kabari kana masu koda kun huwallahu uku uku ne kake jajjefawa ka rika zuwa kana ziyara shi zai sa ka rika tunawa da da lahira a zuciyarka na'am ba mu zo wajen kwanan ba haini ku? eh? to nan za a kwana? to la ta halifar karkai rantsuwa illa iza kayyata sai dai ka ka daura rantsuwan alama shi'atin da mashi'a duk rantsuwar da zaka ka tabbata ka sa insha Allah domin rantsuwa wato rantsuwa tana tana barin gida ya zama kango eh tana sa gidanka ya zama kango rantsuwa yawan rantsa-rantsa akan ƙarya ka ce wallahi billahi lazi la ilaha illa billahi lazi ko mina shi billahi lazi la ilaha illa billahi lazi la ilaha a hankali da rantsuwa amma a rinka sa mata inda zaka karya rantsuwan wallahi tallahi insha Allah billahi lazi la ilaha insha Allah duk rantsuwa da zaka karka manta ka ce insha Allah to kaga ko da wannan abin bai kasance ba ka karya wannan rantsuwa ba ta da tasiri eh shi yasa shi wace karka manta duk rantsuwa da zaka yi ka ce insha Allah idan ka ce insha Allah ka ce wallahi tallahi yau sai na je kasuwar mina insha Allah don baka je ba ba komi ba ka fara ba ka fara mashi'an ne ba ta yadda ba baka je ba ba ka fara an gane amma wallahi tallahi shi na je kasuwar mina yau to in baka je ba kaga akwai kafara a kanka kuma baka yi kafaran nan ba akwai matsala yawwa shadai malaman shari'a suka ce ba a samun wato ba a jinkiri ka ce wallahi tallahi zan yi kaza she kai shiru sai ka san insha Allah a bai amfani ba haka shi ake da rantsuwa sai dai an samu tari domin tari ne yanke tsakani ba komai wannan ka ce wallahi tallahi she na je wuri kaza insha Allah to kaga tari ne ya shiga tsakanin insha Allah da da rantsuwan wannan babu komai to amma rantsuwa hadari ne ka dinga rantsuwa haka nan wato tana tana yasar da gida ta mai da gida kango ta rana ko ba ka sai ga gidan ya gagara zama a rasa yadda aka yi ran tsaron tsaye ya yawa zai dai gida zama kango Allah kiyaye nan za a tsaya ko to to akwai tambaya wa alaikum assalam wa rahmatullahi